نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar amma ba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha tara ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da shida ga watan goma a girgoriyar kalanda 2020 wannan shine kasar ɗinmu na 22 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allah maɗaukakin sarki ya kai haske da rahama a cikin gabarin shi idan jama'ar musulmi ba su manta ba ina ga mun fara babul masiha alal kufai ne mun fara ko za mu tashi kalan nawawi ko to kafin nan mu ɗan koma ɗan sama kaɗan yadda magana za ta haɗu da ta kasa malam ya ce wa ahsanu ma yuhtajju bihi li jawazil mashi mafi kyawun abin da ake kafa hujja da hi wajen halatta shafa akan huffi shine ma rawahu muslim shine abin da al-imam muslim ibn al-hajjaj Allah ya masa rahama ya rawaito anil a'mash daga al-a'mashu an ibrahim daga Ibrahim an hammamin daga hammam ƙala hammamu ya ce bala jarirun jariru ibn abdullahi bajali kenan ya yi fitsari thumma tawadda'a sannan sai ya yi alwala wa masaha ala huffaihi kuma sai ya shafa akan huffinsa da ya zo wanke kafafu yana da kuffi sai ya shafa a kayi a faƙila sai aka ce wa jariru taf'alu haza yanzu kai da kanka kake aikata haka faƙala na'am sai ce ƙwarai da gaske ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama bala na ga manzan Allah ya yi fitsari thumma tawadda'a ya yi tsarki ya zo ya yi alwala wa masaha ala huffaihi kuma da ya zo shafa sai ya shafa akan huffin shi ba tare da ya cire huffin ko ya cire safar ya wanke kafar ba an gane qala al-a'mashu al-imam al-a'mash yace qala ibrahim ibrahim yace kana yu'jibuhum hadha al-hadith wannan hadisi na jariru ya kasance yana burge su suna matukar jin daɗin wannan hadithi suna kuma yin hujja da shi a cikin babi na magana akan shafa akan ainihin wato huffi kana yu'jibuhum hadhal hadith li'anna islam jarir domin musuluntar jariru kana ba'da nuzulil ma'ida ya zo ne bayan saukar ma'ida to wanda yake ganin kamar ayar suratul ma'ida ba tana magana akan a shafi huffi ba tana magana akan a shafi kafa kamar yadda wasu daga cikin kungiyoyi batattu suka ɗauka to yanzu kaga wannan hadisi na jariru ya nuna masa asalin ma'anar aya kun gane magana saboda ya zo ne bayan saukar suratul ma'ida da kuma ayar da ta yi magana akan ainihin wato shafa akan huffi kamar yadda muka karanta sati da ya gabata jama'a kuna fahimtar magana a wannan kenan sai ce ainihin wato karanta muktasar na muslim da kuma imam muslim din da kuma imam turmidi za ka samu ƙarin ainihin wato bayani ƙalan nawawiyu al'imamun nawawi ya faɗa a cikin sharhin sahih muslim ya ce ma'anahu ma'anar wannan magana annallaha ta'ala ƙala fi suratul ma'ida allah da ya zo a cikin alƙur'ani ya yi magana a cikin suratul ma'ida ya ce famsahu bi wujuhikum wa aidiyakum ilal marafiki eh fagasilu sorry fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wato ku wanke wujuhakum fisakunku wa aydiyakum da hannayenku ilal marafiqi zuwa gwiwar hannu zuwa gwiwoyin hannayenku sai ce wamsahu bi ru'usikum sannan kuma ku shafi kawunanku wa arjulakum sai ya atafi akan fagsilu wujuha wa aidiya sai ce wamsahu bi ru'usikum sai ce wa arjula bai ce wa arjuli ba inda cewa yi wa arjuli yayi wa lamun kasra kamar yadda yayi wa ru'usi sinun kasra to sai zama kafa ba wa shafar ta za a yi ba wanke ta za a yi ba jama'a kun fahimci magana to amma da ya ce wamsahu bi ru'usikum sai ya ce me wa arjula kaga atafi akan me fagsilu ko fagsilu wujuhakum wa aidiya wamsahu bi ru'usi wa arjuli sai ya zama kafa za a shafe ta idan an yi wannan kira'a amma idan an yi kira'ar wa arjula to kafa wanke ta za a yi tare da abin nan hannu da fuska amma idan babu menene huffi idan babu huffi idan kuma da huffi to sai a ɗauki kira'ar fagsilu wujuhakum wa aidiyakum wamsahu bir'usi wa arjuli sai zama kafa ma me za a yi mata shafarta za a yi amma idan akwai menene idan akwai hufi ko safa jama'a kun fahimci magana da kyau ko to shine sai malam imamun nawawi yake bayani akan wannan gaba yace falau kana islamu jarir da a ce musulunta jariru mutaqaddiman ala nuzulil ma'ida ya rigayi saukar suratul menene ma'ida yace lahtumila kaunu hadisihi fil mashi mansukhan sai ya zamanto hadisin jariru ya zama shafaffe kun gane magana da waccar aya da ta sauka domin hadisin jariru ya nuna a shafi menene huffi to sai aya ta zo sai ta nuna a wanke menene kafa to sai ya nuna cewa yanzu wannan hadisin na jariru waccar ayan ta yi menene ta shafe ta to amma da ya zamanto hadisin jariru ya riga abin nan ya zo daga bayan saukar mai ma'ida to sai zama hadisin jariru fassara ne na ma'anar ayat da take cikin suratul ma'ida din nan jama'a ina fata dai kun dan fahimci abin kaɗan ko Allah shiryar da mu an gane magana da kyau ko to shine yake cewa da sai ya zamanto ainihin wato mansukhan ne bi ayatul ma'ida da wasaukar su aya ta cikin suratul ma'ida din nan amma falan ma kana islamuhu mutaakhiran amma da ya zamanto wato musuluntarsa ya zo ne daga baya alimna anna hadisahu yi umalu bihi to anan sai muka gane ashe za a yi aiki da hadisin jariru wa huwa mubayyinun annal murada bi ayatul ma'ida ghairu sahibil huffi fatakuna sunnatu mukhassasatun lil aya wallahu a'lam jama'a kuna fahimta yace to daga nan sai muka gane cewa lalle hadisin jariru dinnan za a yi aiki da shi kuma shi wannan hadisi mubayyinun yana mai bayani annal murada bi ayatil ma'ida abinda ake nufi da wannan aya ta suratul ma'ida ghairu sahibil huffi za a wanke ne amma ga wanda ba da menene huffi akan kafarsa fatakuna sunnatu to sai ya zamanto wannan sunna ta shafa akan huffi mukhassasatun bil aya an keɓe ta daga watar aya na fata kun fahimta ba ta cikin maganar watar aya jama'a kun fahimci magana da kyau ku haka kuma in an ɗauki watan kira'a ta wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum sai zaman to kafar ma shafar da za a yi amma idan da hufi sai zaman hadisin jariru ya nuna shafar za a yi ta ne idan akwai hufi a kafa din malam ya ce shi da kansa ya ce wallahu a'lamu Allah shi ne mafi sani ma'ana da yayi iyakacin kokarin sa in an fahimta fa lillahi alhamdu ma dai ba a gane ba shi da yayi iyakacin kokarin sa to mu ma wallahu a'lamu ko ba haka ba yauwa mun yi bayani daidai gwargwadon abin da muka sani Allah shi da mu shurutuhu sharuɗan shafa akan huffi menene sharaɗin da sai huf- huffi ko ya cika sannan za ka iya shafa akan huffi domin ba haka kawai ake shafa akan huffin ba dole sai ya zama akwai wasu sharuɗa to menene sharuɗa ya ce yishtaratu li jawazil masihi an yalbasa al-khuffaini ala wudu'in abu na farko yushtaratu an sharɗanta lijawazil mashi in ana so kana so ya halatta maka kai shafa an yalbasa al-khuffaini ala wudu'in to ya zamanto khuffin da ka saka ka saka su kafarka akwai asalin menene alwala ka ɗaura alwala dama sai ka kuma saka huffi to duk alwalar da za ta biyo baya na fata kun fahimta to baka da bukatar sai ka sake wanke kafarka kawai sai kai shafa akan huffunka wannan shine sharadi na farko sai sai kuma idan misali wani dalili ya sa ka cire misali ka ainihin wato yi janaba ko wani a makamancin haka ko za ka yi wanka to in ka cire shi don yin wankan janaba ko don yin wanka na jin daɗi to sai ka sake ɗaura alwala sannan sai ka sake menene saka shi to daga nan duk alwalar da ta ƙara biyo baya kuma sai ka yi shafa a kansa ba sai ka me ba ba sai ka ainihin wato wanke kafafunka ba malam yace anil mughirah bin shu'ba qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأن أنزع لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما مغيرة أن شعبة الله يحدى مدشي أجنة الفردوس wannan mugira ɗin da kuke gani ku je ku bi tarihin shi babban sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin sahabban da 'yan shi'a suka tsana suke zagin su suke la'anta su saboda haka sahabi ne na manzan Allah mai daraja amma 'yan shi'a sun tsani wannan bawan Allah an gane magana da kyau ko shine suka yi masa sharrin cewa zazzaki zazzaki da ka sani ya yi sharrin cewa an kama mugira yana zina da wata mata yana sama yana ƙasa golayen suna reto haka suka faɗa akan wannan sahabin mugira ta ɗan sha'uba an gane maganar da kyau ko ka je ka karanta littattafansu abinda suka faɗa kenan akan mugira to wannan sharri ne kuma sun saba dama ya sa shekaru 25 zuwa 30 da suka wuce sanda jaridar almizan ta yi wa malam albani zariya sharri na fata an fahimta ta ce an kama shi da ɗalibai shi yana zina da ita ya maka su a kotu a kan su kawo shaida aka nemi shaida sama da ƙasa tun daga ƙasan bakwai har saman bakwai aka nemi wa zai ba da shaida aka rasa yi shekara kusan talatin suka yi mar wannan sharrin shi ne mala albani da ya zo yana musu raddi ya ce wannan sharrin da kuke yi wa malamai ba yau kuka fara ba har sahabban annabi ma dama ba ku basu ba to a ne ya kawo kissar sharrin da suka yi wa mugiratu ɗan shu'uba akan cewa an kama shi yana zina da wata mata Allah ya ƙara masa yarda to wannan shine to shine yake cewa كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مغيرة بن شعبة يتي وترانا أنا تارد من زن الله أو ندري في سفر أهال تفيا منا تفيا أنغاني كو في مسير كيكو أهال وتتفيا فأفرغت عليه من الإداوة سينا كركتو ومن زن الله روا دغا gora ko daga kofi ko daga ƙwariya zai yi alwala fagasala wajahahu ana zuba annabi yana wanke fuskar shi wa zira'aihi kuma yana wanke wato tsintsiyar hannun shi wa masaha bi ra'asihi kuma ya shafa akan kayinsa thumma ahawaitu li anzi'a khuffaihi mughiratu bin shu'ba yace sai na yunkura da nufin bari in cire wa manzon Allah ta kalman shi dan ya wanke kafar shi kun ji sahabbai takalmin ma ba za a bar manzon Allah ya cire da kafar shi ba da hannun shi ba sai dai su yunkura su cire saboda tsabar biyayya mala saboda tsabar da'a mala an gane maganar da kyau ko yace sai na yunkura zan cire wa manzon Allah ta kalman shi fa qala sai annabi yace da'ahuma rabu da su a kafata fa inni adkhaltuhuma tahirataini domin na shige su ina mai tsarki ma'ana a mutawabbi'un dakhaltuha na shige su ina mai alwala sanda ne alwala na saka su sannan yanzu na zo zan yi alwala na shafa jama'a kun fahimta to sai wannan ya nuna ashe idan ka sa huffi kana da alwala da tsarki to duk wata alwala da za ta biyo baya ba ka da bukatar sai ka yi menene sai ka cire shi kuma satin da ya wuce mun yi bayani akan menene ma'anar huffi din nan muka ce ba iyakacin takalmin fata shine huffi ba domin za mu zo mu ji jawazul masihi alal jawrabaini wanna alaini halaccin shafa akan safa da kuma anna'alu abinda bahaushe ke cewa takalmi to amma takalmi ba irin wannan mai igiya na roba ba a'a ana nufin takalmin da yake shi ma yana ɗaukar ma'anar sau menene sau ciki jama'a kun fahimci magana da kyau ko so shi ma ya halatta a shafa a kayan shi abinda malamai duk suka haɗu a kayi ma damar takalmi sau ciki ne kuma ba roba ba ne in mun ce roba muna nufin gayan roba irin takalmin roba na da faɗi roba an gane magana da kyau ku na da na asali yawanci yan bana bakwai ban sani ba amma wasu da yawa gaskiya sun san wannan takalmin haka yake na roba wanda in ka sa himinti biyar kafar ka za ta yi zufa saboda roba ne babu wani alamun iska ta shigo cikin kafar ka to irin wannan ba a shafa a kan shi amma duk takalmin da yake daukar ma'anar takalmin fata ko takalmin da aka yi shi da leda wanda za ka ga galibi yan sau cikin mu na leda ne ko leda ne ko kuma wanda aka yi shi da yadi za a ga wani takalmin wani yadi ne aka sarrafa aka gyara shi aka mai da shi takalmi to in dai ya ɗauki sau ciki dun duniyar ka ta shiga ciki malaman musulunci da malaman sunna sun tafi akan cewa za a yi shafa a kayan shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko Allah ya shirye da mu to shine to shine yake cewa a fa masaha alaihi ma sai annabi ya shafa akan wannan takalmi ko wannan huffi ba tare da ya cire su ba wannan hadisi imamul bukhari da muslim suka rawaito kuma ya kawo shi muktasaran an gane ko muddatul mashi wannan adadin kwanaki ake so takalmi ya zama a jikinka ko huffi ya zama a kafarka kuma ka ci gaba da shafa a kayinsa kin akwai adadin awanni ko adadin kwanaki da aka yarje ma in ka saka shi sannan a cikin wannan kwanakin me ke jawowa ko da kwanakin ba su cika ba dole ka cire ka sake wata alwala sannan ka mai da shi me ke jawo haka jama'a kuna fahimta shi abin da za mu ji yanzu an ali bin abi talibin qala ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama thalathata ayyamin wa layaliyahinna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi ali dan abi talib gadanga kusar yaki kenan ko Allah ya ƙara wa Aliyu ɗan Abi Talib yarda har kullum muna cewa in an zo an ce Aliyu a ce radiyallahu anhu kada ka ce karramallahu wajahahu ko kuma alaihi salatu wassalamu ba a faɗa amma yanzu ku duba ba ma Aliyu ba Fatima ma idan an kira ta sai a ce alaihi salamu ko ba haka bane Alhassan sai a ce alaihi salam Alhusaini sai a ce alaihi salam wannan take na alaihi salatu wassalamu ba a yi wa kowa sai annabawan Allah daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da ya kasa annabawa duka ya halatta a ce alaihimus salatu wassalamu amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga kan abubakar har ya kasa idan an kira sunansu sai a ce radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya kara musu yarda baki daya haka ake faɗa saboda wannan shine abin da ya tabbata a cikin alkur'anin Allah wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari alladhina taba'uhum sai ce me eh radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah na fata an fahimta shi ko annabi da sauran annabawa mai Allah ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi sai ya ce me ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da haka in ka ce wa annabi alaihi salatu wassalam ko sallallahu alaihi wasallama kayi daidai in ka ce wa abubakar da umar radiyallahu anhum kayi daidai amma in ka ɗauko taken annabi da annabawa sai ka ɗora wa abubakar da umar ko aliyu to ka kuskura usulubi na alkur'ani a ba'adan nuju'a ma'ana ka tunkuɗa al'amari daga yadda yake ka ɗauko shi ka canja shi to wannan shine sauran malamai kuma da suka biyo baya tun daga kan tabi'ai da tabi'ut tabi'ina sai a ce rahimahumullahu an gane ko yasa wasu malamai suka ce hatta imamu malik a ce radiyallahu anhu gaskiya bai dace ba wasu malamai suna ganin bai kamata ba domin imamu maliku baya daga cikin waɗanda ƙur'ani ya ba da ai musu take da radiyallahu anhu to balantana wanda suka biyo baya baya shekara 160 da rasuwar wani kawai a kira shi a ce shehu ahmadu inyasa radiyallahu anhu jama'a kun fahimci maganar da ke ku imamu maliku ma da ya rasu shekara dubu ɗaya da wani abu malamai suna ta takurza akan ya halatta a ce radiyallahu anhu ko bai halatta ba magana mafi inganci wacce take daidai da aqida ta alqur'ani da sunna shine idan an kira maliku a ce rahimahullahu jama'a kun fahimci maganar da kyau ko duk malaman da aka kira in dai ba sahabi bane to a ce rahimahullahu Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa in an kira sahabi a ce radiyallahu anhu in an kira annabi a ce alaihi salatu wassalam ko kuma a ce sallallahu alaihi wasallama jumla ce ismiya da kuma jumla fi'iliya an gane magana da kyau ko Allah ya shirye da mu to shine yake cewa wa yawman wa laylatan wato Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama thalathata ayyami annabi ya sanya kwanaki guda uku wa layaliyahinna da kuma daransu guda uku wato kwana uku da yini uku kenan ko ya sanya su lil musafiri ga wanda yake halin tafiya wato duk waɗannan fa sauƙi ne Allah yake nufin mu da shi yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فإن مع العسر يسرا إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما إلا كان إثما ba a taɓa ba wa manzan Allah zaɓin abubuwa masu guda biyu ba face sai annabi ya zaɓi wannan abu ne ya fi sauƙi sai fa idan wannan da yake da saukin saban Allah ne to annabi ba zai zabe shi ba sai ko mai zabe mai wahalar koda kuwa yana da wahala in dai shine biyayya ga Allah sai annabi ya dauke shi kamar yadda ya zo a cikin ainihin wato riyadus salihina jama'a kuna fahimta saboda haka sauki ne idan ka ce ba za ka yi shafa akan hofi ba za ka cire kafarka ka wanke wallahi babu wanda ya hana ka kuma wanda ya ce alwalarka ba ta yi ba jama'a kun fahimci magana kawai abin da ba a so da kai kada ka kuskura ka ƙudurce a ranka cewa wanda ya zo yin alwala sai ya yi shafa a kan menene huffi alwalarsa ba ta yi ba ko kuma kai ɗin ka dinga ji a ranka cewa shafa a kan huffi ba zai inganta maka alwala ba to ƙudurta wannan a rai to wannan kuma matsala ce amma idan ka ji kai za ka cire kafarka ka wanke sannan ka mai da ita cikin takalmi ka yi sallah ba wanda ya ce karka yi in ka ji za ka cire safa ka cire sauciki ka cire safa ka yi alwala sannan ka mai da ita cikin safa ka mai da ita cikin sauciki ba wanda ya ce karka yi amma dai karka kuskura ka dinga kallon wanda ya shafa kan huffi ko kai da ka wanke ko kai shafa akan huffi alwalar ba ta cika ba domin jin haka a rai ƙaryata Allah ne da annabi Muhammadu domin su sun ce idan an yi alwalar ta yi haka ne ko ba haka ba kai kuma sai kana jin bai yi ba to yanzu ka ƙaryata Allah kenan ka ƙaryata manzon Allah to kuma kaga wanda duk ya ƙaryata Allah ka ƙaryata manzon Allah to lamarinsa ya ɓaci Allah ya ce wa yawma wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbiri Allah yace wa yawmal qiyamati ranar qiyama tara alladhina kadhabu ala allahi zaka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya ko suka ƙaryata Allah wujuhuhum muswadda fusakunsu sun yi baki kirin Allah ya ce yanzu jahannama bata zama to matattara ga mutanen banza ba ta zama jama'a kun fahimci magana saboda haka to kar ka kudurta cewa shafar bata inganta alwala ba in ka kudurta wannan to yanzu Allah ka karyata to kaga sai a barka da shi shi zai maka hukunci Allah ya kiyaye mu abinda kullun ya kamata mutum ya dinga kawowa dokar da ta ce ka wanke kafa ita ne ta ce kai shafa kan hufi annabin da ya ce wanke kafa shi kuma ya kawo hadisin kai shafa kan hufi jama'a kun fahimci magana don haka da umarnin wanke kafa da umarnin shafa kan hufi duka daga guri ɗaya suka zo ba wanda ya fi wani jama'a kuna fahimta kamar yadda yadda annabi ya ce in kai fitsari kai tsarki da ruwa haka kuma ya ce idan ba ruwa ko kuma kana cikin larura ba ka son taɓa shi saboda zai cutar da kai kai amfani da menene dutsi to duk wanda yake ganin tsarkin da aka yi da dutsi bai yi ba to yana cewa ne tsarkin da aka yi da ruwa ma bai yi ba domin maɓuɓɓugar waɗannan umarnin guda biyu duka daga annabi muhammadu ne jama'a kuna fahimtar magana saboda haka da allah jama'a kowa ya nutsu wannan fa ita ce sunnar mu da muka yadda da waɗannan abubuwan fa mu ne dama muke daidai da su domin dama mu muka ce mun yadda da sunna kuma duk abin da annabi ya ce mun gamsu to in aka samu matsala muna kokwanto ko muna jin abin ba haka yake ba to yanzu kai tsaye muna ƙaryata waɗannan abubuwan ne kuma lamarin ba zai mana kyau ba Allah ya yi mana to shine don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai matafiyi ya an ba dama ya yi kwana uku da huffi a kafarsa in ya zo alwala kawai alwalan nan ta kwana uku nan kawai shafa zai yi yanzu kaga irin sojoji da suke sa takalma da 'yan sanda da ainihin wato mofol waɗanda kullum ana kara kaina wajen harkar tsaro ko ba haka ba kaga kenan su sun samu wannan saukin kai tsaye da haka duk inda ya zauna ba sai ya yi ta kokawar ka ga mutum malam kai wato duk wanda ya gane sunna ya more billahi lazi wanda duk bai yadda da sunna ba yana cikin damuwa ka ga mutum ya kakaba takalmi shi kansa takalmin kusan fatarsa ta zo har kusan kwauri haka ne ko ba haka ba idan azahar ta yi sai ya zauna yana ta kokarin yadda zai zare su daga kafar in ya zare akwai safa ita ma ya zare ta sannan ya wanke kafar sannan ya yi aikin mai da safar sannan ya yi aikin mai da takalmin sannan ya yi aikin sa wannan zaren yana zazzargewa yana zazzargewa sannan ya tashi ya gaba in aka yi azahar haka in ya zo la'asar masu ya yi haka jama'a akwai sauki a sunnar manzan Allah ko babu akwai sauki da haka in ka tashi yanzu kawai shafa za ka yi kawai da asuba in za ka fito yallaɓai police ko yallaɓai soja ina fata an fahimta kawai in kai alwalarka da asuba ka je ka dawo daga sallar asuba in ka zarga waɗannan kwabashu ɗin naka wannan kirfo ɗin na fata an fahimta in ka zarga su to kenan maganar zarewa kuma ta ƙare har wuni guda ka wuni kana ta kara kai nan ka sai dai kai shafa a kayi ya fita muku jama'a yanzu mun yadda cewa sauƙi ne ashe wannan shari'a ta manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam to ba ɗan sanda ba soja ba kowane ne kai in dai ka saka wannan takalmi na sau ciki to shari'a ta baka dama kai shafa in baka yadda da shafa kan hofi ba to akwai safa saka safa sai ka saka abin nan yanzu ni Allah da ikonsa dalilin da ya sa na dawo son sau ciki ma kenan gaba ɗaya a rayuwata wallahi da ba takalmin da na tsana irin sau ciki to amma da na ga akwai sauƙi da sunna a cikinsa sai na dawo ina son shi kuma yanzu galibin takalma na gaba ɗaya sau ciki ne ina da fari ina da baki ina da ja don haka sai 'yan lokuta kaɗan na ji na ɗan gajin ɗan saka sauran takalma saboda mu 'yan kara kai na ne wur za ka gani na yi yamma sulhun aure in an jima ka gani na yi gabar wani baba da ɗansa sun kataɓe haka ne ko ba haka ba to kullum sai mu wani akan hanya tsakanin al'umma to kaga mu ma mun samu sauki sai mu zarga kwabashu ɗin mu kawai duk inda alwala ta kama sai kai shafa ka yi gaba wallahi shine saukin sunnar jama'a Allah ya shirye da mu Allah ya shirye da mu ya datar da mu mahallul masihi wa sifatuhu mahallul masihi ko ina ake shafa ne kan akan hukun nan na wal yawman wa laylatan lil muqim mun karanta mana okay wa yawman wa laylatan jazakumullahu khairan wa yawman wa laylatan lil muqim an ba wa mazaunin gida kuma yini daya da me da kwana daya matafiya an bashi kwana uku da yini uku mai zaune a gida an bashi yini ɗaya da kwana ɗaya don haka malamai suka ce idan ka sa hukunka da safe sai ka wuna da shi tur sai fa idan ɗayan biyu ne ta same ka ko dai janaba ko kuma kayi mai bacci na fata an fahimta saboda bacci kamar yadda muka ji a baya wani irin abu ne wanda mutumin da ya yi shi ba shi da garantin me ya same shi a cikin baccin kamar yadda muka karanta al'ainu wika usahi fa iza nama ahadukum falyatawadda manzo Allah yace idanu ita ce igiyar daura dubura ma'ana farkar farkewarka kasancewarka a farke ba bacci ba wannan shine igiyar da ta daure duburanka kana sane da me ya faru da kai haka ne ko ba haka ba da haka annabi yace in har ɗayan ku yayi bacci baccin da yayi nauyi bai san me ke faruwa da shi ba to in ya farka ya sake menene alwala dan bai san me ya same shi a baccin ba mun karanta da ko a baya to in ba bacci ne kai ba baka da matsala sai ka wuni ka kwana da hufi kana shafa a kansa to shine yace wa yawman wa laylatan lil muqim an sanya wuni ɗaya da yini da kwana ɗaya ga wanda yake zaune a gida mahallul mas'i wa sifatuhu ko mahallin shafa da kuma siffar yadda ake shafar amma kafin nan wannan hadisi da muka karanta yanzu shi kuma karanta muktasar na muslim da kuma ainihin wato sunanin nasa'i za ka samu wannan hadisi ya inganta ya ce almahallul mashru'u mas'uhu shi ne zaharul khuffi mahallin da shari'a ta yadda ka shafa a lokacin da kake sanye da huffi ko safa shine zaharul huffi bayan huffi to ku lura ina ne bayan kafa eh samanta ba wai kasan ba inda tafin ka ke takawa ba saman shine bayan kafa an gane ku ina ne bayan hannu nan ku ba inda kake ɗiba ba nan shine ciki nan shine baya to kafa ma saman ta hine ciki tafin sawu kuma hine menene hine bayanta jama'a kun fahimci magana hine cikin ta kai sori hine cikin ta saman ta hine baya kasan kuma hine menene cikin ta to nan saman ake shafa ba kasan ba li qawli ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuffi أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح الله أكبر الله جكا الإمام البدوي الله مسر هما حتى أمرك يا الجنة يتي محل المشروع مسحه المحل المشروع مسحه masuhu zaharul khuffi mahallin da shari'a ta ce a shafa shine sama kan gayan kafa ba ƙasa tafin kafa ba ya ce saboda hadisin aliyu dan abi talib allah ya haɗa mu da aliyu a jannatul firdaus aliyu dan abi talib ya ce laukana dinu bin ra'ayi da a ce ana addini ne da ra'ayi iya abin da kaga ya dace don allah idan mutum ya taka a ƙasa ya yi tafiya kamar taku biyar ko goma da saman tafin ma'ana da saman ƙafarsa da ƙarƙashin tafin sawunsa ina ne ya ɗauki datti ƙasa to shi sa aliyu ya ce inda kawai da na fahimta ake addini da ra'ayi da abin da na ga ya dace ya ce lakana asfalul khuffi da ta ya zama ƙasan tafin huffi ƙasan tafin ƙafa kenan aula bil mashi min a alahu shi ya fi cancanta a shafa sama da ina sama da saman shi saman ƙafa jama'a kun fahimci magana saboda ƙasan ai shi yake ɗaukar datti idan an taka ko kaga ashe kamar shi ya kamata a yi menene kenan kamar shi ya kamata a shafa a shafa amma da ya zama addinin ba wai ra'ayi ne kawai na ga ya dace a yi kaza ba abin da shari'a ta ce a yi shi ya kamata a yi ko ba haka ba ne kaga sai zamanto cewa wannan gurin za a shafa saman kafar za a shafa ba wai karkashin tafin huffi din ba to kuma da wannan hadisin domin ba iya akan huffi ba da wannan hadisin kuma za ka gane duk wani abu na shari'a ba ra'ayinka ake tambaya ba mai ƙur'ani ya ce mai hadithi ya ce wannan shi ake bincika ba a bincikar ra'ayin wani ba a bincikar maganar wani ya sa su abdullahi dan umar in an musu tambaya irin wannan har duka suke kaiwa idan mutum ya yi garaje ya kai mamari wallahi umar ya sha gaura mutane mari akan abin nan ka masa tambaya wata ta gatsali hakan nan ya nuna kamar kawai kana so ka yi shegantakawa addini ne sai tsinke ka da mari billahi lazi in so sai a zauna a teburin shawarwari daga baya na fata an fahimta haka wani malamin hadisi yana gida yana shafa mai zai fito za a yi karatu da ɗalibai sai wani ɗalibi ya zauna yana muraja'a yana ta karanta littafi hadisi malam a gurɓace ya wasalin sama ya mai da hi kasa na kasa ya jibga hi kudu na arewa ya maka shi yamma ai bai san lokacin da ya bar shafa man ya fito daga cikin gida ya gaure shi da mari to mari kuma ya tsanani ɗalibi kawai sai ya faɗi ya dinga burburwa shi kuma da ya gaura mar mari kawai sai ya koma gida abin shi ƙarasa shafa mai ya fito ya nemi kujeri ya zauna ya fara inda alhamdulillah sai ya ga ɗaya a kwance yana burburwa aka ce ah ya ce wannan me ya sami aka ce algafa ta mara aika ka tsinke shi da mari ya ce oh haka fa ya ce na ji shi ne yana yi wa hadisin annabi karantse daga nan aka tashi aka dan yayyafa masa ruwa aka yi wane ne aka dan dawo dai kuma aka dora inda aka tsaya a kai da magana da kyau ko to shine saboda haka babu ra'ayi a cikin addini kawai ka faɗa abin da kake so ko ka faɗa abin da ka ga dama ko ka faɗi wani abin da kai kana ga haka ya kamata ya zama to ba haka addinin musulunci yake ba in ba haka ba idan za a bar da mutane da ra'ayinsu ai akwai abubuwa da yawa da wani ma zai ce bai kamata a kalli gabar ba ko ba haka bane gabatin nan ba ita ya kamata a kalla ba a kun kalli kusurwar kudu maso yamma da yafi nan ne iya kamata a kalla to shi yasa sai Allah ya hana kowa magana a cikin addini saboda in za a buɗe kofa kowa ya faɗi ra'ayinsa to ba za a mi ba ba za a zauna lafiya ba kuma addinin ba zai tafi ba yasa kawai a karɓi saƙon daga Allah a karɓa daga manzan Allah kawai wannan shi ne kawai to amma ku duba ku ga yadda addini yanzu ya dawo mun yarda duk wani darakta mun yarda duk wani likita mun yarda duk wani architect haka ne ko ba haka ba duk wani geology geologist ko duk wani wanda yake kan wani tsari na duniya na boko daga ka taɓo fil ɗinsa sai daka ma tsara ce wannan ba fil ɗinka ba ne bai kamata kai magana ba jama'a kuna fahimta amma kuma a lokaci guda shi kuma idan matsalar addini ta taso yana da bakin magana to shi fil ɗinsa ne e a ku tambaye shi shi fil ɗinsa ne shi ya hana a magana a fil ɗinsa wanda a ƙa'idar addini za a iya magana a fil ɗin nasa a zauna lafiya haka ne ko ba haka ba amma za ki sai magana akan fil din addini ya zauna lafiya yanzu nan sai ya tafi wuta wallahi jama'a haka ne ko ba haka ba to kaga amma ka duba ga yadda addini ya zama kowa zai iya da magana a kansa da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda ya karanta da wanda bai karanta ba amma kuma kana taba mutum dangane da duniyar shi sai ce ai wannan ba fil din ka ne bai kamata ka ce komai a kayi ba sai ka ce okay lalle wannan ba fil dina bane amma me yasa kwanakin baya da aka zo ana musu ko ana tattauna akan wata matsala ta addini kai kuma kasa baki sai ce ai ni musulmi ne a to kai musulmi ne an ce kowanne musulmi an ba dama ya sa matsala baki akan matsalar addini na fata kun fahimci magana Allah ya shiryar da mu to wannan shine saboda haka mu dinga fahimtar abubuwa kwarai da gaske to shine sahrina ali yace da a ce addini da ra'ayi ake yin sa to da sai ya zama asfalul khuffi kasan kafa can tafi aula bil masi ita fita fitan canta a shafa min a alahu sama da samanta laqad ra'aytu rasulallahi ali dan abi talib yace wallahi da ido na naga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffaihi yana shafa a saman huffinsa ba a kasan tafin kafa ba jama'a kuna fahimta karanta littafin irwaul ghali fi takhrij ahadith manar sabil da kuma ainihin wato sunani abi dauda za ka samu wannan hadisi sai aliyu ya ce ko malam ya ce wal wajibu abin da ya zama wajibi fil masihi akan ainihin wato shafa ma yi tulaku alaihi ithmul masihi duk abin da za a kiransa za a kira shi shafa to shine za ka yi akan hukunka domin ka san wasu suna cewa to wayya za a yi shafan nan ne sai ka ga wasu malamai Allah ya saka musu da alheri ya haɗa mu da su a aljanna suna wahalar da kansu suna wahalar kuma da mutane cewa ga yadda za a yi in ka tashi sai ka ɗaga kafar sama sai ka sa wannan hannunka na dama a ƙasa ko na hagu a ƙasa sai ka sa hi kuma na dama a sama sai ka shafo haka sai ka yi baya ba wanda ya saka ka wannan lissafi da wannan kwatancen duka duk abin da yake ɗaukar ma'anar shafa jama'a kun fahimci magana in ka yi shi akan hufunka ya yi jama'a kun fahimci magana da haka in ka taɓa ruwa ka yi haka yayi in ka taɓa ruwa ka yi haka yayi shaka ma meye ne shafa ne haka ma meye ne shafa ne haka ma mene ne haka ma mene ne haka dodi abin da ka yi wanda in an tambayi bahaushe meye ma'anar wannan wannan haka da ne mene yi in yace shafa ka yi to so wannan za ka yi idan ka zo jama'a kun fahimce ni da kyau shine yace wal wajibu fil mashi wajibi dangane da mas'alar shafa ma yutlaqu alaihi ithmul mashi duk abin da za a ambace shi da sunan shafa to shi za ka yi idan ka zo menene in ka zo shafa kan hufi ba wata siffa ba wata siga ba wani yanayi da aka ware aka ce dole sai wannan yanayin sannan za ka yi shafa Allah ya saka wa malam Abdulazim Albadawi shi yasa ai aka ce abin nan fi fiqihi sunnati din wal kitabil aziz al wajiz kenan ko al mashu ala al jawrabaini wan alaini akwai shafa akan al jawrabaini al jawrab ita ce safa in su bi ne a ce jawrabai safa guda biyu wan alai da kuma takalma an na'al shine takalmi wan alai ko kuma takalma guda biyu to kamar yadda na faɗa ɗazu asalin ma'anar annal a ainihin wato gurin mu hausa shine takalmi ko dai silifas kamar yadda ake faɗa ko feka ko wani a makamancin haka ka ce takalmi wannan ake nufi an ce sauciki sauci to haka kuma wannan suna aka fassara shi daga larabci zuwa hausa cewa na'al amma hakikanin kalmar na'al malamai suka ce ba tana ɗaukar ma'anar silifas ko kuma feka ba ne tana magana ne akan takalmin da yake da siffa irin na huffi ko sauciki amma ya zamanto takalmin ba wai na fata ba ne zalla jama'a kun fahimci magana sannan kuma zai iya ɗaukar ma'anar takalmi mai siffar sauciki wanda yake kama da takalmin da aka yi da yadi jama'a kun fahimta yanzu aka ga galibin ma'aikatan asibiti suna sa wani takalmi ai wanda sauciki ne amma kuma kamar yadi-yadi ne samansa ko ba haka ba to shi ma ana iya shafa a kai da ba kun fahimci magana to saboda haka ba ana nufin na'al takalmi da ka sani wanda kake sawa silifas in zaka shiga ban daki ko zaka fito dan kwararo yawo in kuma zaka shiga gari ka saka feka ko wani a makamancin haka ba wa kama yajuzu almasu ala alkhuffaini malam abdul azim albadawi yace kamar yadda ya halatta ai shafa akan khuffi fa innahu yajuzu ala aljawrabaini wan alaini to haka kuma ya halatta ai safa akan wato safa da kuma anna'al wato takalmin da ke daukar ma'an hufi amma wanda ba na fata ba li hadisul mughira bin shu'ba saboda hadisul mughira bin shu'ba anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala ala alal jawrabaini wan na'alaini kun gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shafa da yazo alwala akan safarsa da kuma wannan takalma nashi ina fata an fahimta shi ma karanta littafin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil da kuma ainihin wato Tirmidhi da Ibn Majah ka samu karin bayani dangane da wannan ainihin wato hadisi saboda haka dai ya halatta a shafa akan safa da haka to anan ɗayan biyu idan mutum ya sako safa ya kuma saka sau ciki ka san ana yin haka ko ko kuma wanda ba shi da ra'ayin safar kawai sau cikin zai sa kai akwai wanda ma zai saka safar sai saka kafar kuma a cikin silifas ko feka ba ana samu ba shikenan ba matsala idan ka zo kai alwalatin da akwai safa a kafarka in sau ciki ne a ciki cire sau cikin sai ka shafi safar in ka ga dama bar kafarka akan sau a cikin sau cikin shafi kan sau cikin ina fata an fahimta wato ba sharadi bane idan mutum yana sanye da safa da sau ciki a ce sai ya shafi safa kuma ya shafi menene sau ciki ba sharadi bane ba wanda ya sharanta wannan in ka ga dama shafi safar ka ita kaɗai ba ka da matsala dangane da shafar sau ciki in ka ga dama shafi sau cikin ka shi kaɗai ba ka da matsala dangane da shafar safa in ka sako safa da silifas ko safa da feka to shafi safar dan ba a safa akan silifas ko kuma akan feka jama'a kun fahimci magana wannan shine kawai bambancin Allah ya shirye da mu وعن عبد الله بن جريج قال قيل لابن عمر رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك قال وما هو قالوا رأيناك تلبس هذه النعال الثبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها جماعة كنا فهمت دقى عبد الله دم جريج كو دقى عبيد دم جريج kila libin umar an tambayi abdullahi dan umar ra'aina ka tafa'alu shay'an suka ce mun ga kana aikata wani abu lam nara ahadan yaf'aluhu gairuka ba mu taba ganin wani yana aikata wannan abun ba in ba kai ba ina fata an fahimta mun ga kana aikata wani abu wanda ba mu ga wani yana aikatawa ba in ba kai ba qala abdullahi dan umar dan khattab sai ce meye wannan abu kuwa wa ma huwa meye shi qalu sai suka ce masa ra'ainaka talbasu hadhihi ni'al athabatiyya mun ga kana sa waɗannan takalma athabatiyya wato wanda aka yi su kira thabatiyya na fata an fahimta wato wani kalar takalma ne wanda ba su yi kama da huffi kai tsaye ba amma suna da suffa irin ta menene ta huffi ta sauciki kamar yadda ɗazu na ba da misali da wancan takalma da mata yawanci likitoci ko nos nos za ga suna saka su na fata an fahimta amma ba bai ɗauki suffa irin ta sau ciki da muka sani ba kun gane magana to sai suka ga abdullahi dan umar da kwatankwacin irin wannan takalmi amma idan yayi alwala sai yayi menene a kansu yayi shafa a kansu sai suka ce mun ga kana aikata wani abu wanda ba wanda muka ga yana yin sai kai me ya faru qala sai yace inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yalbatuha naga annabi muhammadu ne to kun ga ai ruwaya ta kare ai ko ina fata an fahimta na ga annabi ne da kanshi yalbasuha yana saka su wa yatawadda'u fiha kuma yana alwala a cikin su wa yamsahu alaiha kuma yana shafa akan me akan su jama'a jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to haka Abdullahi dan Umar yake shi yasa lokacin da aka ga Abdullahi nafi'u maula Abdullahi dan Umar shi ya ga Abdullahi dan Umar yana ijinu me ijinuhi ne dunkula hannu a tokari ƙasa a tahi sama lokacin da mutum ya gama raka'ar farko zai tafi raka'a ta nawa ta biyu da kuma lokacin da ya tahiyar farko zai tafi raka'a ta nawa ta uku da ta hudu to shari'a he ta nuna idan ka zo karka shimfiɗa hannunka haka jama'a kun fahimci magana abin da hadisi ya ce shine ka dunkula hannunka ka tashi to nafi'u maula abdullahi bin umar sai ce ra'aitu bin umar ya ajinu fi salati na ga abdullahi dan umar yana dunkule a sallah in zai tashi daga raka'a ta ɗaya zuwa ta biyu sai dunkula hannunsa haka sai ya tashi faƙultu lahu sai na ce masa a tafa alhaza wa anta sahibu rasulillah yanzu kai kake aikata haka bayan kai sahabin annabi muhammadu ne ma'ana shi kansa nafi'u yana inkarin kamar wannan abin ba sunna bane ba budar bakin abdullahi dan umar sai ce lau anni ko laula anni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya fa'aluhu ma fa'altu ba dan da ido na naga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama in ya tashi zai tashi a sallah haka yake dunkula hannunsa ya miƙe ba da ban yi ba ruwaya ta zo ƙarshe ko ba ta zo ƙarshe ba jama'a sahihun ne ko abdullahi dan umar karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha bi ainayka kuma karanta littafin akhta'ul musalli na muhammad siddiqul minshawi Allah ya masa rahama min shawi mai kira'a da ka sani yana da littafi mai suna akhta'ul musallina ko sakuran masu sallah ka je ka karanta duk sun bi sun hana ku sunnar manzon Allah mutum waye tare ka wayo dan me yasa kake dunkula hannu in ba za ka iya bashi amsa ba ka ce neme mu mana eh gaskiya ne mu muka ce ku yi ko ba za mu ce muku ku yi abu kuma ba mu da hujja ba mu ba arna bane mu musulmi ne arnihi ne zai baka zai yi maka karatu ba hujja ba karatu ba sallah he yawan dukan sunna haka ne ko ba haka ba yawwa don haka muna magana ne da dalili duk wanda ya ce me yasa kake dunkula hannu me yasa kake runguma hannu a sallah me yasa kake kaza ka ce a ni ba malami ba ne malaman mu ne suka gaya mana su waye malaman naku ka ce su wane da wane da wane ce in kana so ka tambaya ga nambar waya sa buga mishi saka hanskuri karka damu yawwa iya yana dunkula hannu a sallah ta yawwa a ka gani ko? malam salihu ya yi sallah a wata masallaci shekara kusan sha biyar da ta wuce sai dunkula hannunsa a sallah da aka idar da sallah sai limamin masallacin ya miƙe ce to jama'a akwai masu dunkula hannu a sallah sun ziyarto masallacin nan kai ka ɗauka wani addini daban suka zo da shi aka ce to menene dunkula hannu ce kun san me suke nufi suka ce a yana suna nufin wai annabi kuturu ne wallahi har haka suke faɗa ma ijini dungun kuturu haka suka dinga kiran abu amma yanzu hujja ta sa sun daina faɗin wannan maganganun fa da ne da ke an raina sunna ake ta wannan maganganun amma wallahi yanzu kowa ya daku ya gane cewa maganar tana da tushe tana da asali tana da inda aka samu ta to ka zubo wasu masu sai suke rankwashin ƙasa ake wai haka wai mun zo sallah za mu tahi mai haka masu rankwasar ƙasa na fata an fahimta to a hankali a hankali ana wayewa ana fahimta shine karatu yau da gobe ta ƙi wasa inda ana yi za a gane Allah ya datar da mu ya ganar da mu baki ɗaya don haka dai a yace ba don na ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi ba da ni ma ban aikata ba ina fata an fahimci magana to shine to za mu tahi ma yubtilul masha to mun ji yadda ake shafa akan hufun nan shin akwai abin da ke bata shafa akan hufi in kai shafa akan hufi ya ɓaci to sati mai zuwa in Allah ya da za mu ji me ke bata shafa akan hufi abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya dacar da mu ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike Allah ya yafe mana a za mu ji hatta magana idan larura ta sa ka cire huffi shin za ka sake shafa a kansa ko ba za ka shafe ba za ka sake alwala ko ba za ka sake ba Allah kai mu sati mai zuwa Allah ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullah